نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yau rana ce ta alhamis daren juma'a a wanda daidai da yau sha nawa ne ga watan almuharram sha hudu sha hudu ga watan almuharram shekara ta 1438 bayan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na biyar ga watan goma shekara ta da bakwai miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin munar yadu salihin wanda babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf a ya rubuta Allah ya ji amalin darama idan ba a manta ba a wancan mako da ya gabata mun tike ne a ƙarshen babi na 60 yau kuma za mu tashi a babi na 61 babun nahi anil bukhli wa shuhi babun nahi anil bukhli wa shuhi shine babin da za mu tashi a kansa insha Allah ta'ala babin da zai bayani game da hani da shari'a ta yi a kan rowa da kuma zalama in aka ce al-bukhlu rowa kenan ashuhu kuma za mu iya fassara shi da zalama abinda albukul yake nufi kamar yadda malam ya fassara a sheikh muhammad talibin uthami ya fassara ne ce huwa man'u ma yajibu wa ma yanbaghi badluhu shine mutum ya hana abin da ya wajaba ko kuma ya kamata ya bayar abin da ya kamata ka bayar da shi ko ya wajaba ka bayar da shi sai ka hana ka make ka rike to sai a ce mutum yayi rowa kenan ina fata an fahimta ashuhu kuma shine huwa tamu fi ma laysa indahu mutum bai bada nasa ba ya rike sannan kuma ya rinka kwadayin abin da yake wajen wasu ina gani wannan zamu iya fasara shi da zalamar a Hausa ba shi bai bada nasa ba amma kuma abin da yake wajen wasu yake hange shine shine abin da ake nufi da ashuhu ina fata an fahimta to da albukhulu da ashuhu dukkanin su rowa ce sai da ita ashuhu ita ce yar albukhulu ta fi albukhulu ƙarfi da kuma tsanani a wajen mutum saboda shi albukhulu mutum ya hana nasa amma kuma babu ruwansa da na kowa amma shi ashuhu bayan ya hana nasa naka yake hange kuma in za a tattaro mai da naka da na wancan da duk gaba ɗaya na mutane shi so abin da yake bukata kenan to kowane ɗaya daga cikin su siffa ce a bazzargi a cikin shari'ar musulunci wanda Allah subhanahu wataala yayi hani daga a cikin su Allah madaukakin sarki yana cewa ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal sai ce may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah subhanahu wataala yake kira cewa ha antum haula'i ku waɗancan kalle ku tu da auna litunfiqu fi sabilillahi ana kiran ku ku zo ku ciyar saboda Allah ana cewa ku zo ku ciyar saboda Allah ku zo ku ciyar saboda Allah Allah zai baku lada Allah zai baku aljanna sai dai kuma gashi kuna ruwa tu da auna litunfiqu fi sabilillahi fa minkum may yabkhal daga cikin ku sai aka samu wanda suke ruwa suka hana sai Allah ya ce to ku sani fa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi duk wanda ya ruwa yana gani kamar ya hana marasa shi ya cutar da su ya musu mugunta Allah ce sani bai cutar da kowa ba wannan rowa da yayi kansa da kansa yi rowa saboda me sakamakon rowa ta sa ta bi shi har filin tashin kiyama sai Allah ya ce wallahu al-ghani wa antumul fuqara ku sani Allah subhanahu wataala mawadaci ne al-ghinal mutlaq wadata saki babu kaidi duk wata wadata da ka sani ta Allah ce subhanahu wataala shi kansa mawadacin Allah ne ba shi wadata ya zama mawadaci saboda haka wallahu al-ghani mu kuma dukkanin mu bayi antumul fuqara ku kuma dukkanin kuma mabukata ne kowanne mutum a duniya akwai abin da yake bukata duk wadatarka duk karshe dai abin da mutum yake bukata a wannan rayuwa ta mutum yanzu shine a ce yayi kuɗi galibi shine abin da dan adam yake bukata a ce wannan yayi kuɗi to duk kuɗin ka aka samu abin akwai abin da kake iftikarin sa akwai abin da kake bukatuwa zuwa gare shi wani sai ka same shi Allah madaukakin sarki ya tara masa ma dukiya mai yawa amma sai ka same shi kuma bashi da lafiya an dora masa wata cuta wata kuma ta hana shi jin daɗin dukiyar da yake da ita ba haka bane yan uwa akwai da yawa to kaga ashe na bukatuwa zuwa ga me wani abu Allah madaukakin sarki Allah ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum idan kuka juya baya Allah ce ku bayar kuka hana to Allah zai tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen wanda ba ku ba sannan kuma su kasance marota irin ku ba to rowa siffa ce kamar da na bayani a baya a bazzargi wanda addinin musulunci baya santa Allah mana tsari da rowa malam ya buɗe wannan babi nasa da wasu ayoyi kamar haka qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى wannan ayar ko kuma ayoyin da muka karanta suna cikin jerin ayoyin da suke cikin suratul laili amma za mu fahimce su ne idan muka haɗa su da ɗaya ɓarin ma'ana gaba ce guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani abu na farko sai ya ce wa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasan yassiruhu lil yusra haka ne ko sannan kuma sai dawo ɗaya bangaren sai ya ce wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasan yassiruhu lil usra to idan muka dauki wancan sai mu dauki wannan gaba ta farko Allah subhanahu wataala ya ce wa amma man a'ata wattaqa amma wanda ya bayar ya kuma ji tsoron Allah ya ba da me ya ba da dukiyarsa ya yi sadaka ya yi kyauta ya taimaka sannan kuma ya ji tsoron Allah a babban sahabi abdullahi dan mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yana cewa nazalat hadhihi al-aya fi abi bakr as-siddiq wannan ayar ta sauka ne akan sahabi abubakar siddiq kamar yadda malamin tafsiri imam al-khurtabi yake cewa a ذهب عامة المفسرين على ذلك mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa ayar ta sauka ne akan sayyidina Abubakar saboda sayyidina Abubakar Siddiq abin da ya faru shine lokacin da addinin musulunci yake a farko farko da zafi zafin sa duk mutumin da yake ba shi da karfi idan ya shiga addinin musulunci to ya shiga uku ana cutar da shi ana gallaza masa ana masa duk abin da bai dace ba to sai kasance Abubakar Siddiq Allah ya bashi dukiya sai je ya samu mutumin da ake musamman bayi sai je sai bawa a wajen ubangidansa mashirki a cikin ƙurashawa sai ya yanta wannan bawa ya sai wancan ya yanta ya sai waccan ya yanta haka ya rinkai da dukiyarsa to galibi wanda yake siya rona na ne ba masu ƙarfi ba to sai babansa abu kuhafa ya zo ya same shi ya ce wannan siye siyan bayan da kake dan me ba za ka samu bayi masu ƙarfi a jiki ka siya ba wanda ya su iya amfani da ka idan wani abin ya taso maka wanda ya su iya kare maka wani abu idan ya taso maka sai ka rinka siya rona na wanda babu abin da ya sai maka la yusmin wa la yughni min ju sai sunan abubakar siddiq ya ce masa inni uridu ma uridu ya ce ai abin da san nake haka ni na san abin da nake nufi ba wai nufi na in samu masu karfi wanda suka muke ni ba a'a abin da nake nufi shine me Allah subhanahu wataala shi ya san abin da zai bani ina fata an fahimta to haka ya rinka sa dukiyarsa mai yawa yana siyan bayi yana yantawa sai ya siya misali bawan da za a sai da shi naira ɗari biyar ƙoroshawa saboda su gallaza masa su ce masa naira dubu biyar ne kun gan arab zan naira dubu hudu da ɗari biyar sai na bakar sidik sai fitar da wani kuɗin sai bayar sai ce a bashi sai kana manna an fanshe ka daga wajen wancan kafarin mai cutar da kai mai gallaza maka an dawo da wajen musulmi sai na bakar sidik sai ce je ka na yanta ka saboda Allah bana buƙatar komai a wajen ka haka ya rinƙa musu to shine Allah subhanahu wataala yake cewa amma man a'ata amma wanda ya bada dukiyarsa ya sai bayi ya sadaka ya kyauta wattaka ya ji tsoron Allah sannan wasaddaqa bil husna ya gasgata da al husna malamai sun yi fassara a kusan kashi-kashi game da a, lafazin alhusna wasu suka ce abin da ake nufi da alhusna shine kalmar shahada ma'ana ya gaskata kalmar shahada da abin da ta kunsa wa madmunuha da duk abin da ta kunsa ya gaskata shi wasu malamai suka ce abin da ake nufi da alhusna shine sakamakon na tashin kiyama sakamakon na tashin kiyama duk mutumin da ya mutu babban abin da yake fata ya samu a ranar tashin kiyama shine me aljanna a wata ayar Allah subhanahu wataala yana cewa lilladina ahsanul husna wa ziyada ma'ana lilladina ahsanu ga waɗanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna sai Allah ya ce wa ziyada akwai daɗi ma akan aljanna bayan an baka aljanna akwai abin da za daɗa maka wanda kuma ya fi aljanna daɗi shine ganin Allah subhanahu wataala to wannan ayar ta nuna sai ta nuna mana abin da ake nufi da alhusna shine me aljanna ma'ana wasu malamai sai suka ce ya bayar ya ji tsoron Allah sannan kuma ya gasgata da alhusna shine mai sakamakon da Allah subhanahu wataala yayi tanadi ga wanda suka kyautata sai Allah madaukakin sarki ce fasanu yassiruhu lil yusra da sannu zamu yassare masa al yusra shine ai tariqatan ila al yusra hanya odar da ta kai shi zuwa ga rayuwa mai sauki rayuwa mai sauki ba ana nufin kai rayuwa mai sauki a duniya ba rayuwar da zaka ba Allah madaukakin sarki yadda Allah yake bukata ita ce rayuwa mai sauki babu rayuwa mai sauki kamar a cikin abin Allah madaukakin sarki duk yadda kake gani kana cikin hali mai sauki matukar baka bin Allah to wannan ba a cikin rayuwa kake mai sauki ba dan karshen rayuwa ka idan mutum ya mutu ina zai shiga wuta ina sauki anan babu to sannan sai Allah madaukakin sarki sai da wani bangaren sai cewa amma man bakhila wastagna amma wanda ya ruwa wastagna yake ganin ya wadaci da abin da yake wajen Allah subhanahu wataala shi abin da yake da shi ya wadaci baya buƙatar abin da yake wajen Allah madaukakin sarki Allah ce wa kadzaba bil husna ya kuma ƙaryata ko da fassara kalmar shahada kuma fassara kuma fassara sinifi da al husna shine sallah da azumi da zakka da aikin hajji waɗannan waɗannan rukunan masallaci guda biyar ya ƙaryata su fasanu yassiruhu lil usra sai Allah subhanahu wataala ya ce da sannan zamu yi sare masa hanyar da ya take shi zuwa ga kunci rayuwa mai kunci me ake nufi rayuwa mai kunci shine zai ta ayyuka wanda ba na daidai ba wanda karshe idan ya mutu zai je ya shiga wuta Allah kiyaye sai Allah ya ce ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba idza taradda ai idza halaka idan ya mutu da yadda mutum yake yana da abin duniya ya tara kaza kaza na shi ne komai na shi ne da zarar lokacin da aka ce an zara numfashinsa ya bar duniya akwai abu ɗaya daga cikin abubuwan da ya tara da zama yi amfani babu abu ɗaya da zai amfani ka ba a lokacin shine aikin da ka gabatar ita wannan dukiyar lokacin da kake da rayuwa idan ka ɗauke ta ka bayar ka yi sadaka saboda Allah to lokacin za ka ga amfanin amma gidajenka da suke tsaye da motocinka da suke ajiye da akawun ɗinka da ke cike da kuɗi wallahi babu ɗaya daga ciki da zai amfani ka babu ɗaya da zai amfani ka sai dai mutum ya rinka cewa halaka anni sultaniya ma agana anni maliya halaka anni sultaniya Allah kiyaye wannan ayar kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga Ali dan Abi Talib hadisin ya zo da lafaza mabambanta juna manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ce da sabansa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljannati wan nar manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi a yanzu da yake muku magana an rubuta gidansa a aljanna ko a wuta yanzu dukkanin mu nan yana nan a rubutan aje mu yan aljanna ne su kuma yan wuta ne insha Allah ta'ala duk yana nan a rubutan aje kowa daga cikin yana nan a rubutan aje wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wancan dan wuta ne haka yana nan a rubuce duka Allah ne kaɗai san kowane ya inda yake Allah ya samu aljanna manzan Allah ga sabon saka to sai hankalin sabai ya tashi a'a yanzu kowane ɗaya daga cikin an rubuta gidansa aljanna ko a wuta yanzu wane an rubuta ɗan aljanna ne wani ɗan wuta ne to sai suka ce inda haka ne ya rasulullah fa fi mal amal dan me muke ta aiki mi sallah mi azumi bayan an riga an rubuta wani ɗan wuta ne wani ɗan aljanna ne suka ce ya rasulullah afala nattakilu wa nadawu al'amala ba za mu dogara akan wancan rubutun da Allah subhanahu wataala ya riga yi ba mu daina aiki gaba daya kowa kawai je zauna in dan wuta da dama dole sai ka je ka shiga wuta idan dan aljanna ne sai mutum ya je ya shiga ina aljanna to me amfanin aiki Allah ya sa an fahimta saboda haka sai manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yace a'a wannan abin da kuke zargi ba shine daidai ba i'malu ku ku je ku yi aiki fa kullum miyassarun lima khuliqa lahu kowane ɗaya daga cikin ku Allah subhanahu wataala zai yassare masa za a sauƙaƙe masa abin da aka halicce shi domin sa rubutun da aka masa na wuta ko aljanna to za a yassare masa aikin da zai kai shi zuwa ga wancan gidan nasa dan wuta aikin dan wuta zai masa sauki dan aljanna aikin yan aljanna zai masa sauki sai manzo Allah ya karanta wannan ayar wa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra shi sa kalli mutane da kowa yake rayuwa zaka ga muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu mana gaman katar duk mutumin da Allah ya datar da shi za ga aikin mutanen kirki baya masa wahala sallah a cikin jam'i azumin nafila sada zumunci kyautatawa duk wani aiki na kirki zuwa karatu neman ilimi bin iyaye da sauran sai ga abu ne mai sauki a wajenka ba sa maka wahala kwata-kwata amma duk mutumin kuma da ke dan can bangaren ya dan fandare sai ga aikin alkhairi kuma wahala suke masa duk inda aka ce lokacin sallah sai ka ji mutum ya fara tsaki ya fara miƙa wani aiki da zai zo shiga masa rayuwa ya zo amma da an sa kiɗa an ware disco sai ga kuma na farin ciki wa idza ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا, لا وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون dan an ambace wani Allah sai ga mutum yana farin ciki duk wani aiki da banza ga mutum sauki yake masa na sha buga mana misali wani sai ga shi abu ne mai sauki a wajensa duk inda ake sallar jam'i za a gan shi a wajen sallar jam'i ba ta wuce shi amma wani shi ko aka in ka gan shi a sallar jam'i to tsotsayi ne kawai kai shi wani abokinsa ya ja shi kawai sun je sallar jami'a amma ba ruwansa in ya ga dama in ya je kwanci ya haɗa guda biyar ya haɗa guda huɗu haka dai haka yake kawo su a karɓa ba a karɓa shi dai ba ruwansa ko yayi haka to Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa kowanne ɗaya daga cikin mu aikin da aka halicce shi domin shi zai mai sauki wani ya ɗauko littafin da gida ya taho karatu yana jin farin ciki zai zo ya karatu zai ɗau ilimi wani kuma inda yake ma rediyo aka kunna sai aka sa wa'azi sai ga fara tsaki dan Allah kwashe mana wannan haba da Allah ku kashe ba haka bane sai fara sai fara damuwa a kashe a kashe masa wa'azi baya san jin wa'azi shi abu ne da ya shiga rayuwarsa a kashe a sa wani abu wanda yake na duniya ne ko abin da ya kamata haka al'umma suke kowane Allah madaukakin sarki ya kaddara muna fata Allah madaukakin sarki ya kaddara mana san ayyukan alkhairi Allahumma habib ilai ilaina al-imana wa zayyinhu fi fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان كل أدوات دي كما تكرن أي كنا الله سنيا مكا سن أيوكا الخير أتكين زوجتك لو مسلم ياس كيكا هر أجل إن شاء الله تعالى to a cikin wannan ayat da muka karanta kun ga mallin shaɗin babu mu shine me wa amma man bakhila wastagna wanda ya rowa muna bayani dama akan rowa ko fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حقيقة وند دوك aka kiyaye shi aka tsire shi daga zalama irin ta zuciya daga rowa irin ta zuciyarsa fa ulaika haqiqa wadancanan ka humul muflihuna sune wadanda suka rabauta to kun ga wannan ita kuma ayar ta yi mana bayani game da ɗaya bangaren na baban ayoyin da makaranta dukkaninsu bangare na farko na ayar amma mun bakhil wastagna zuwa karshe za ku ga tana da alaka ne da me bangare na farko na babu shine babul annahi anil bukhli ashuh kuma ita ce ɗaya ayar wa may yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun kamar da na mana bayani cewa ashuh sama take da al bukhlu a wajen martaba rowa da zalama Allah duka yi mana tsayi da su saboda ita rowa annabi tsira da abinci su fita a gare shi ce mumini yakan iya yin aikin sako kala kala mumini zai iya yin kaza zai iya kaza amma mumini na gaske baya ruwa mumini baya ruwa ina fata fahimta mumini zai iya yin kaza zaka same shi yana kaza haka da abubuwan da suke ba daidai mumini zai dan iya yi ya je tuba amma ruwa fa in dai mumini ne haqiqatul iman ba za ka same shi maruwaci ba Allah mana tsari da ita to ita ruwa kala biyu ce akwai ruwa ta zahiri akwai ruwa ta ma'ana ruwa ta zahiri ita ce wacce muke bayani kana da abin da ya kamata ka bayar da shi ko kuma ya waje baka bayar sai kana shi kayi ruwa ruwa ta zahiri kenan akwai ruwa ta ma'ana ruwa ta ma'ana shine babban maroci kamar yadda hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace al-bakhil man idza dhukirtu indahu lam yusalli alayya babban marwaci shine ambaci sunana a inda yake yana ji ya gumi da bakinsa ba zai min salati ba wannan ruwa ce ta ma'ana marwaci kenan a ce annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya shiru don kana neman babban marwaci ka samu wannan ka gama haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci su a gare shi albakhilu man idza dhukirtu indahu lam yusalli alayya wanda za a ambaci suna na inda yake yana ji kuma sai ya shiru shi sai inda ka za ambaci suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaka masa salati in ko ba haka ba to wannan siffa ce da take nuna cewa mutum yana cikin marwata hadisi na farko da malam ya bude babin da shi shine hadisin Jabir dan Abdullahi yace wa an Jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga Jabir dan Abdullahi yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ittaqu zulma ittaqu az-zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum al-hadith rawahu muslim wannan hadisi babban sahabi jabir dan abdullahi da Allah ta'ala tabbata a gare shi yace hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ittaqu zulma ku kiyayi zalunci a ittaqu abinda kalmar take nufi shine ku kiyayi aka ji abinda duka inda kaji an ce ittaqu ma'ana abinda ake so shine ka sanya tsari ka sanya wuqaya ka sanya wata katanga tsakaninka da aikin da aka gaya maka ina fatan fahimta da Allah subhanahu wataala yake yake ga mana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa me ake nufi da shi ma'ana ka samu wata katanga ka sanya ta a tsakaninka da me ita wacce fitar da Allah madaukakin sarki yace idan ta tashi faruwa ba za ta samu wanda suka zalunce su su kadai ba ma'ana duk abin da kaji an ce attaqwa abin da ke nufi da shi ne ittikhadul qaya ma'ana ka samu wata katanga ka sa ko wani tsaro ka sa tsakaninka da abin da aka ambata to sai nan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a garshe ce ittaqu zulma ku kiyayi zalunci menene zalunci a harshen larabci da aka ce az-zulmu abin da ake nufi shine an-naqas tauye abu an fahimta idza zalam idza zalamtahu ay naqastahu idan ka zalunce shi to ka tauye masa wani abu daga cikin haƙƙinsa kenan shi yasa a cikin suratul kafi Allah madaukakin sarki ke cewa kiltal jannatayni atat ukulaha sai ce me walam tadlim minhu shay'a Allah yana bayani game da ashabul ashabul jannati waɗannan mutane da yake kawo mana kissa a cikin suratul kafi sai yake cewa kiltal jannatayn waɗannan goraki guda biyu na wancan mutumi atat ukulaha kowace ɗaya daga cikin su ta ba da ɗan itacen ta kamar yadda ake bukata ta fito da dukkanin tsirran cikin ta kamar yadda ake so sai Allah madaukakin sarki ya ce walam tadlim minhu shay'a bata tauye komai ba daga cikin abin da ya kamata a ce ta